أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau biyu ga watan safar shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 20 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya a hijiriya a miladiya haka ne muna darasi na saba'in da hudu nam saba'in da uku a cikin wannan karatu na mai albarka na muktasar zadil ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya idan za ku iya tunawa muna tattaunawa ne akan hadisin da ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo da annabi yake roƙon Allah ya tsare shi daga wasu abubuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dala'i ad-dayn wa ghalabati rijal yana sharhi na gaba gaba na hadisin yanda yake mana bayani menene hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi sallama ya nemi Allah ya raba shi da damuwa da bacin rai damuwa da bacin rai ya ta kawo maganganu har inda yake a yake cewa fawo subhanahu wa ta'ala a'lamu bi mahalli at-takhsisi fi faman raddahu al-man'u ilayhi inqalaba ata'an wa man shagalahu ata'uhu anhu inqalaba man'an وهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة واتخاذ السبيل إليه السبيل إليه وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا ومشيئتنا له كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإن كان مع العبد روح آخر كروح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى جسده يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فائلا وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان فلا يلومن إلا نفسه ما لك شوى الله شيني فقوة bayan ya kawo ayar wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin yace farko subhanahu wa ta'ala a'lamu bi mahalli at-takhsisi faman faman raddahu al-man'u ilayhi abinda yake nufi Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi sanin wa ya kamata yake banta a wani wuri ya kamata ya keɓance wani da wani abu ya bashi wa bi mahalli alhirman ko kuma ya haramta wa mutum kai ya bashi wani abu sai ya ce daga cikin mutane akwai wanda Allah yakan hana su wani abu wannan hanin sai ya zamanto wato dalili ne da zai sa su ƙara kusantar Allah ko kuma Allah ɗin ya ba su a wani lokaci فمن رده واتو المنع إلى الافتقار إليه كنا وندا da Allah ya hana shi wani abu da ya ga bayi da shi sai ya koma ga Allah dan Allah ya bashi wannan abu a nan abin da ake so a ce akwai wanda Allah zai hana shi wani abu ba wai dan kawai baya so ya bashi ba a'a dan in ya hana shi wannan abun shi kuma bawan zai buƙaci ya koma ga Allah don ya roƙi Allah ba shi wannan abin to shi ne ake cewa ai wani hannun da Allah yake yi wa bawa baiwa ne kana neman kuɗi Allah ya baka kuɗi na kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to sai zama Allah bai baka ba sai ka ji an ce ai in ana so a samu abu a wajen Allah wato dagewa ake yi a matsin ubangiji a yi ta sallah a yi ta addu'a a yi ta roƙon Allah a ta azumi a ta hana ido bacci kaga wannan alman'u hana ka da aka yi da ba a baka ba ya sa ka kayi alifci ƙaru ilai ka buƙaci taimako ya baka wataƙila da ya baka ɗin ɗagawa zai iya ɗaukan ka nuna wayo zai iya daukan ka ka ce ma irin yadda karuna ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi in ji karuna da aka ce ji tsoron Allah akan sha'anin ubangiji ya ce ai ilimin da yake da shi ne ilimi da yake da shi shi ya ba shi dukiya da aka ce ba da dukiya ya aikin Allah to shi ne anan ya ce famarar da hulman'u ila liftiƙari ilaihi in kalaba almanu fi haqqihi ata kenan zai zama haka takdirin zancen zai zama kenan wannan almanu abinda Allah ya hana ka din sai ya dawo kyauta ce a gare ka kaga lokacin da aka hana ka wani abu to kuma an baka kyautar komawa ga Allah wataƙila sai ka gama komawa ga Allah da kai ya mafi me ya fi ainihin wato kyautar arzikin ko kyautar abin da za a baka shine faman raddahu alman'u ila liftiqari ilayhi in qalaba alman'u fi haqqihi ata wa man shagalahu ata'uhu wa qat'uhu anhu in qalaba al'ata'u fi haqqihi man an zai zama daga cikin mutane akwai wanda wato kyautar ubangiji tabaraka wa ta'ala da komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya masa to sai ya mai da wannan kyautar da Allah ya masa da kuma dalilin samun wannan kyautar sai kaga ya rabu da Allah abinda ake nufi mutum ne Allah ya bashi arziki ya bashi mulki maimakon lokacin da ya samu wadata ya samu arziki ya samu mulkin nan ya koma ga Allah to sai kuma wannan kyautar da ubangiji ya masa ya sa ya daɗa nesantar Allah yana da dukiya yana zina yana caca yana ɗaukan nauyin 'yan ta'adda yana shaidanci yana kashe kudinsa ta hanyar almubazzaranci da yin abin da bai dace ba to kaga wannan in qalabal ata'u fi haqqihi man an kenan wannan ata wannan kyauta da ubangiji ya bashi wannan lafiya da Allah ya bashi wannan arziki da Allah ya bashi to kenan shi tunda bai yi amfani da shi ya koma ga Allah ba to sai ya zama wannan wato kaman man'u ne an hana shi rahamar Allah kenan fashin bakin zancen gaba ɗaya shine akwai waɗanda Allah yake hana su wani abu hana su ɗin da yake yi dalili ne da zai sa su da komawa ga Allah sai ga ya dage da sallah yana zuwa masallaci yana zikiri yana karatun ƙur'ani yana ibada yana kaza yana kaza saboda bayi da shi wannan rashin ya sa ya koma ga Allah kaga wannan rashin ya zama kyauta gare shi akwai wanda kuma an ba shi duk abin da za a ba shi komai an yi masa amma shi ne lamba ɗaya wajen saba wa Allah wajen gudun Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan in qalaba al-ata'u fi haqqihi man'an وهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة واتخاذ السبيل إليه babban abin da Allah yake so daga gare mu mu zama muna da istiqama mun tsayo akan hanya ta kwarai hanya ta daidai sannan kuma mu riƙe hanya da za ta kai mu zuwa ga Allah kullum bawa abin da ake so wastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda aka umarce ka kada mutum ya raba kafa kada mutum ya kauce kada mutum ya shiga fitina sannan kuma ya yi ƙoƙari ya bi duk hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah duk abin da zai raba ka da Ubangiji ka nesance shi ko me za ka samu ko me za su baka ko meye gwaɓa abin da za ka samu kada ka bari a hana ka bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala wa akhbarana anna hadha al-murada la yaqa'u hatta yurida min nafsihi i'anatana wa mashi'atana kama qala ta'ala wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin fa in kana ma al-abdi ruhun ukhra نسبتها إلى روحي كنسبة روحي إلى جسدي يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل ما يكون به الأبد فائلة هزوا كرشي الله يا بام labari cewa wannan abun baya faruwa yayi mana duk abun da zai mana sai in yayi nufin taimakon mu sannan kuma wa mashi'atuhu lana kuma sai ya ga dama duk abun da zai faru akan mu sai ya ga dama idan yayi nufin taimakon mu sai mana wannan wa ma tasha'una illa an yasha Allah mu ba mu isa mu aikata wani abu mu so wani abu mu kaunaci wani abu ba sai in Allah ya so rabbul alamin da a ce bawa zai zama yana da wani rai daban alakar ran da jikinsa kamar yadda ɗaya ran yake jikinsa wanda zai buƙaci wato ya aikata dukkan abin da bawa ya kamata ya aikata wannan ran ba zai taɓa samun abin da Allah tabaraka ta'ala zai ba shi na alkhairi ba sai ya aikata irin umarni da hani ya hannu akan abin da aka hana ya umarci da abin da aka umarta sai ya samu dukkan abin da Allah zai bayan na al'ata idan ku ba haka ba to mutum zai wayi gari a wajen Allah ko da rai guda biyu yake da shi to zai je wajen Allah kamar bayi da kwanan da za a bashi wani abu da za a taimake shi duk wanda ya je inda ake raba wani abu ake sawa a kwano sai je bai je da kwano ba to kaga ba zai samu abin da ake bayarwa ba to shine na abin da ake so in mutum bai ake so a ce mana in mutum bai zo da tsatsarkar rai mai kusantar ubangiji ba tabaraka wa ta'ala to shikenan ya je wajen ubangiji ne bai gairi ina'in ba yi da abin da mazubi da za a zuba masa alkhairi sai ya zamanto sa ya zama alhirman an haramta masa rahamar Allah to kada ya zargi kowa sai kansa abinda ake nufi mutum ya gyara ransa ya gyara ainihin wato zuciyarsa ya kyautata alakarsa da ubangiji tabaraka wataala abinda ake so a ce wal maqsudu annahu sallallahu alaihi wasallam ista'ada min alhammi wal hazan wa huma qarinatan qarinan wa min al ajzi wal kasali wa huma qarinan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fa nemi Allah ya tsare shi daga damuwa da bacin rai wanda muka ta maimaita isti'aza min alhammi wal hazani annabi ya nemi Allah ya tsare shi daga bacin rai daga damuwa ku nemi Allah ya kiyaye ku daga damuwa da bacin rai kuma karina ne damuwan nan da bacin ran nan wato yan uwan juna ne guda biyu a tare suke da yadda aka samu damuwa to an samu bacin rai da yadda aka samu bacin rai sai kuma kaga ya gadar da damuwa annabi ya ce ka nemi Allah raba ka da gajiyawa ya raba ka da kuma kasala su ma da gajiya da kasala abokanan juna ne su ma karina ne duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da ainihin wato damuwa ko bacin rai to baka da jin daɗi a ko ina kake ko me kake kuma duk cikin ni'imar da kake wallahi ana sanyi wallahi gumi za ka yi ta saboda tsabar baka da nutsuwa da kwanci hankali wani bawan Allah satin da ya wuce muna karatun nan yana bin mu ɗalibi ne na nan muna karatu yana bin mu yana dubai a can yake ya saita lokacin da ake karatun da shi ake kamar yanzu yadda muke ɗin yana kallo sai ya ce shi fa abin nan ya bashi mamaki kamar da shi ake duk maganar damuwan nan ya ce yana cikin ni'ima yana cikin kaza ba ɗauke ruwa abinci mai kyau ga kaza ga kaza ga kaza ya ce amma wallahi malam wata yarinya ce kwaya ɗaya budurwa ta gigita ne wallahi shi kuma kaga inda aka jefa masa damuwarsa ke ya ce wallahi na rasa abin da ke damu na yi na yi na yi na yi na karkato ta ta ƙi karkatuwa na ce kana dubai ɗin tana najeriya duk wannan wahalar da ake ci ya ce wallahi malam ta gagara ni a duniya ba ni da damuwa irin wannan amma ni da aka yi karatun nan sai na ji kaman an cire min wata kaya na ce dama in ka ba annaba za ka huta a kan me za ka je ka makala ranka akan wani abu guda ɗaya da wani dalili a kan me ga lakum dinukum waliya din wallahi tallahi ai duk abin da ya ce baya yi da kai to shi kenan kawai baka yi da shi kai ma a huta baka so na shi kenan Allah kiyaye tsakanina da kai assalamu alaikum ka je ka yi sallar ka ne sallah ta kai azumin ka ne azumi na shi kenan abin da ya zama wajibi na hukumin musulunci in baka kai ma ka bani ka ga dama me na zafi me na tada hankali abinda ake iya rabuwa da shi ana iya canja shi ana iya kaza ka gigita kanka akan wani abu wanda akwai irinsa irinsa irinsa irinsa bila adadin to shi yasa raunin imani da karancin sanin sunna da rashin sauraron ilimi yakan jefa mutum ciwo ya samu ciwon zuciya a rayuwarsa amma in dai zaka rike karantarwar da annabi ya yi maka to wallahi tallahi malam ka huta wani ya ce yana cikin bakin ciki ya rasa me yake damunsa shi wallahi yana yana bayani yana kuka na ce je kai alwala ka dauki qur'ani ka ta karantawa insha Allah ta'ala sai ka daina wannan bakin cikin da damu qur'ani kullun zaka dauka ka ta karanta shi kawai yanzu zan warke na ce kwarai ku je kai hakan aka yi kuma je alwala ya dauki karatun yana cikin bakin ciki abin yana cin sa yana karantawa yana yana karantawa abin yana tafiya yana karanta abin yana tafiya yana karanta har sai da aka zo ranar da abin ma ya mamanta da shi gaba daya dan adam kuma sai dai na karatun qur'ani ya ajiye shi kuma ya shiga harka ai bukata ta biya ta inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya bamu magani amma ba mu aike shi to da ku sani da bakin ciki da bacin rai abokanan juna ne gajiya da kasala al'ajiz wal kasal su ma yan wanjuwa ne shi yasa manzo Allah ya nemi tsari da su a tare al'ajiz wal kasal al-huzn wal ham al-ham wal huzn yace fa in fa in takhallafa salahu al-abd ko fa in takhallafa salahu al-abd wa kamalihi anhu imma an yakuna li adami qudratihi alayhi fa huwa ajiz أو يكون قادرا لكن لا يريده وهو كسل وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر yace yayin da bawa bai samu salaha ba bai samu kamala ba rashin samun salaha gyaruwa da rashin samun kamala shine takalluf salahil abd ko abun ɗaya biyu ne kaga mutum bai samu bai zama salihi ba bai zama kamili ba ko dai bai zai iya ba to sai zama ajis gajiyawa ne kenan bai zai iya ne ya zama salihi ko ya zama kamili ba ko kuma to kaga nan tunda bai zama salihi ba bai zama kamili ba kenan akwai tawaya a tattare da shi wanda ana so kai sa'ayi kai kokari ka zama mutum wanda kake mai kamala ko ba ka bane mai addini mai mutunci mai kima karka bari gajiya ta zo ta hana ka kai tasilin wannan ko kuma mutum ya ga zai iya amma sai ce baya so ai mutum kawai zai ga zai iya yi zai iya zama mutumin kirki amma sai ce shi baya so ya zama layin masu kirki to wannan sai ya zama kasalalle dama mun ce kasala shine ga abu nan za ka iya yin wannan abun amma kurin ka ƙi ka yi za ka iya yi amma ka ƙi ka yi da kankan to ya ce waɗannan sifofi guda biyu da al'ajazu da alkasalo ana samun kubucewar dukkan alheri da kuma samuwan dukkan shari akan mutum duk wanda Allah ya jarabe shi da al'ajazu da alkasalo to alheri da yawa zai kubuce masa saboda gajiyayye ne kuma kasalalle ne ha kuma dukkan wani sharri ya samu gindin zama a tattare da shi yace me sharrin wa min zalika shar ta'tiluhu an an-naf'i bi badanihi wa huwa al-jubun daga cikin sharrin da zai samu bawa in ya jarrabtu da kasala da gajiya shine wato ya hana wato a sharrin ya hana shi ya amfana da gangan jikinsa sharrinka ya hana ka ka fa'idantu da gangan jikinka ka yi aikin da za ka samu aljanna da gangan jikinka sharri ya hana ka kai sallah sharri ya hana ka kai nafila sharri ya hana ka kai sadaka sharri ya hana ka kai azumi sharri ya hana kai kaza duk wani abin da za ka yi na motsa jikinka ka samu kusanci zuwa ga Allah sai wannan abin ya hana ka ka samu aljubun kenan tsoro ya shige ka wa anin naf'i bi maliki kuma ya hana ka amfani da dukiyarka Allah ya baka dukiya Allah ya baka arziki sai ka ki amfani da shi wa huwa al-bukhl kaga ruwa ya zo shine annabi yace wa min al-jubun wal bukhli ya Allah ka raba ni da ainihin aljubun in gagare yin wani abin da ya kamata na yi wannan sharrin sai ya juye maka ya zama maka tsoro ba za ka iya kaza ba ba za ka iya kaza ba ba za ka iya kaza ba kuma aka hana ka kai amfani da aikin alheri da dukiyarka kai aikin alheri da dukiya kaga Allah tabaraka ta'ala ya tara wa mutum abu na gata dukkan abu na gata Allah ya yi wa mutum wani bawan Allah cewa yayi yake ga wasu mutane yace wallahi ni dai ba abin da zan cewa Allah ni dai ban ga abin da Allah bai bani ba na duniya dai yace duk abin da dai wani dan adam yake da bukata dai wai ya ji daɗi a duniya to ni kam Allah ya hore min shi ya bani lafiya ya bani arziki ya bani yaya ya bani dukiya ya bani kaza komai ba inda bai je ba a duniya kuma ba inda in yana so ba zai je ba komai kuma kowaye zai iya yin alaka da shi daidai gwargwado Allah ya masa wannan ya ce to ni yanzu ba abin da ya saura gare ni illa ina fatan Allah ya mun arzikin mutuwa da kalmar shahada wallahi malam wasu idan ka lura da su yanda Allah ya shimfiɗa musu ya ba su duniyan nan zaka ga ya musu gata amma ba su san ba Allah ya musu gata ba su iya amfanuwa da gatan da Ubangiji ya musu komai ya baka kafi karfin abin da zaka ci da suturar da zaka saka da wurin da zaka zauna da ainihin dukkan wata mu'amala da tafiye-tafiye duk abu ɗan adam yake bukata daidai gwargwado Allah ya sauƙaƙa ma amma sai Allah ya jarrabe ka da ruwa ba ka iya taimakon ko uwar da ta haife ka wallahi ga 'yan uwanka da danginka suna cikin talauci suna cikin bukata suna cikin wahala kai kuma dukiya ga ta haddata banza harka tana gudana layinka yana ja amma ka bar wasu layinsu baya tafiya ba ka iya jawo su gaba ga lafiya Allah ya maka kyautatta kowa yana shan magani in zai kwanta ana allura ana bin asibiti kai sai ka kwashe watanni ba abin da idame ka Allah ya maka gatan lafiya ka ci abin da ka ga dama ka sha abin da ka ga dama amma kuma wannan lafiyar da ubangiji ya baka ko sallah asuba baka iya fita a masallacin unguwarku baka iya sauraron wa'azi baka iya zuwa khamsu salawat duniya ce kurin a gabanka ka wani Allah ya bashi lafiya yana hayayyafa da waye da sauransu da damar da ubangiji ya bashi wani fa yana ce yana fama da ciwo ma bai isa ma ya aure ba saboda ciwon da yake tattare shi kuma wannan mazinaci ne ga iyali ya tara amma kuma mazinaci ne yana bin matan banza ya shahara da bin matan banza shine mazinaci in an zo babin zina yana nan kaga wannan bai yi amfani da lafiyar da ubangiji ya bashi ba wajen yaba Allah in an zo neman maza su ne a gaba ga arziki ga dukiya Allah ya bashi da an zo magana caca sai ya zuba kuɗinsa ya je caca to wannan malam ya ilahi ina maganar jin daɗi ina maganar amfani da damar da ubangiji ya bashi a matsayinsa na musulmi ina yake wannan bai ba mulki ne za ga Allah ya ba mutum ga mulki ga iko ya samu da abin da ya ce a yi za a yi akwai abin da nunawa mazin yana so kawai za a je a yi amma wallahi yana ganin barna yana ganin ta'adi yana ganin abin da ake fusata Allah ba zai hana ba kuma zai iya hanawa ba zai hana ba haka zai yazo ya gama lokacinsa bai yi wa Allah komai ba shi kuma Allah ya lamunce masa wani lafiya aka bashi lafiyar gangan jiki bai da ciwo a tattare da shi wani yana neman Allah ba shi lafiyar da zai gungura sanda ya je kamsa salawat wani yana neman Allah ya ba shi lafiyar da zai yi azumin alhamis da litinin bai samu ba wallahi saboda Allah ya jarabe shi da mugun ciwon da in yayi awa ɗaya bai ci abinci ba sai an yayyafa mai ruwa wani kuma malam lafiya kalau ba abin da yake damunsa amma tsakaninsa da azumi ramadan kaga wannan bai yi amfani da abin da ubangiji ya bashi ba don samun yardar Allah din shine abin da ibn al-qayyim yake so mana bayani wa an an-naf'i bi malihi wa huwa al-bukhul thumma yansha'u lahu min dhalika ghalabatan bayan wannan kuma sai galaba guda biyu ta taso rinjayi galabatun bi haqqin ko dai rinjaye da gaskiya wa hiya galabatu din rinjayen addini wa galabatun bi batil ko galaba da barna wa hiya galabatu rijal shine mazaje su rinjaye shi wa ina mu'is afwan galabatu dain galabar galabar bashi addain ba din ba wa galabatun bi batil wa hiya galabatu rijal to shine Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah ya raba shi da galabatu daini wa galabatu rijal rinjayen bashi da rinjayen mai ainihin wato a mazaji mutum ya zo Allah ya jarrabe shi da bashi ke ta ci baya koshi da shi sannan ya zama bashi da nauyi bashi da kima saboda hakkin mutane ne a hannunsa duk wanda ya karike hakkinsa to yana da dama ya bata maka wani mutum yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bashin a kuɗi sun yi alkawari da shi annabi zai biya shi a lokaci kaza lokacin bai yi ba saboda sharri irin na bayahude kawai sai ya dawo ya ce manzo Allah sai an biya shi wannan kuɗin nasa sai annabi ya ce sha ba ba mun yi da kai sai lokaci kaza ba sai ya ce na fasa kawai ka bani kuɗi na kawai za ka zo kana kaza sai faɗa faɗin maganganu wa annabi sai sahabbai suka tashi za su murƙushe shi sai annabi ce da'uhu ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi duk wanda yake da haƙƙi a kanka ai yana da dama ga ma magana ka je ka ci wakin su kaga dole ko ɗanka ne ka ci bashin sa mun ce masa kai bashi ne ba mai tarbiya bane sai zo ku buga da shi kana faɗa yana faɗa ce ma shi ma ba kudinsa ba ne a kasuwa abin nan shi ma kaza ya za a zo a yi masa haka kaza kaza sai yan ƙananan maganganun su biyu ɗanka ne saboda lahu haƙƙun alaik yana da haƙƙinsa a kanka haka duk wanda ya je karɓi kuɗin wani ya yi ƙaramar murya ya ce a bashi da sunan rance ko bashi kuma bai bayar ba to dole wannan wanda ya ci bashin nasa ya zama surikinsa ko ɗalibinka ne ko yaronka ne a kasuwa ka ci bashinsa baka iya biyansa ba to sai ya zama kamar sirkinka dole ka ji nauyinsa dole in ka gan shi ka ji ba daɗi to shi dama abin da bashi da riƙe hakkin wani yake gadarwa gaskanci sai mai da kai baya alhali kuma ka isa to shi yasa aka ce kada ka bari galabatu rijal ya same ka a rinjaye ka ko galabatu dain nauyin bashi ya rinjaye ka kai kokari kai yanda zaka yi ka rage rayuwa sai an yi hakuri sai an kai zuciya nesa abinda kake so in baka samu ba ka gwada ka ga zaka iya rayuwa ko babu shi ka hakura da shi shikenan ka nemi kaza ne zaka yi kaza baka samu ba sai ka ce ba a samu ba ai hakuri mata sun ce sai an yi kaza sai an yi kaza ka ce in Allah ka za in ba samu ba kuma ai hakuri yanzu ya za a yi sai ka ce a yi yanda wanda ba su da shi suke yi kuma haka za ku yi to ai za a ce kaza sai a ce kaza sai ka ce waɗanda aka gaya musu daɗin abin ya same su ya tsoro ne a jikinsu bai tsoro a jikinsu ba so don me za ka tada hankalinka ka ci ba shi ka yi kaza ka ci ba shi ka yi kaza ka ci ba shi ka yi kaza ka je ka tara wa kanka bala'i ka tara ƴaƴan da in ka mutu ba za su biya maka bashin ba bashi sai in larura ne ake cin bashi larura abinda ba yadda za ka yi to sai ka ci amma mutum ya je ci bashi ya gyaran gida saboda kawai zai kuskure mar get din gidansa ka ci bashi dan zaka dan dan dan dan dan dan za a yi wani biki zaka je kai bajinta ka ci bashi dan ka je ka ba wani gudunmawa a gudunmawa fa aka ce gudunmawa fa me ma'anar gudunmawa inda hali a bayar tallafi agaji in babu ba shikenan ba ko gwamnati ma ba tana cewa ba ta da kuɗi ba in banda kai ba irin kai kai ne to me dan ka ce baka da kuɗi ba ba wani bane ba haji jiddan ba da shi shikenan baka da shi kwarai ku ka faɗa a lasfika a duniya ba da shi sai me dan an ce baka da shi sai me nawa ne wanda ba su da shi suke rayuwa to mutane ba su yarda da wannan ba wani da ya ce ba shi da shi wanda ya karya. to kuma irin wannan abin shi ke jefa mutum ya zo ya shiga cikin hali mara daɗi za mu zo mu karanta maganganu da annabi ya faɗa akan irin waɗannan manzo Allah sarsar ya ce a malam yake cewa kullu hadhihi samaratul ajz wal kasali duka galabatul daini da galabatul rijali samaratul ajz wal kasali ne abin da ya haifar da su gajiyawa da kasala wa min hadha qawluhu fil hadisi sahih alladhi qada alayhi faqala hasbiyallahu wa ni'mal wakilu فقال إن, إن الله يلوم على الأجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل فهذا قالها بعد أجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه فلو فعل الأسباب ثم غلب فقالها لوقعت موقعها كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها لم يعجز بترك شيء منها ثم غلبه العدو وألقوه وألقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل فوقعت الكلمة موقعها فأثرت وتأثرها sannan ya yi bayani akan muhimmancin hasbi Allah faɗin hasbi Allah wa ni'mal wakil manzon Allah sansan ya yi irshadi ga wani ya faɗi hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah Allah ya ishe ni shine hasbi Allah Allah shine maishina ma'ana kana nuna kai fa in ka samu Allah ka samu komai wa ni'mal wakilu madalla da wakili Allah tabaraka wa ta'ala wannan zikiri ne mai kyau addu'a ce mai amfani da take nuna bawa ya nuna Allah ya isan masa komai yace Allah yana zargi akan gajiyawa mutum ya gajiya ya kiyaye ya kiyaye motsi shine wato wato wato ya ƙiye alkais in an ce alkais al'iƙdamu alalfi'il ka tinkari abu Allah yana son wannan duk abin da ya zo ka tinkare shi ka ce za ka yi shi ko ba ka bane amma ka labke ka zauna a'a ba ka yi motsi ba to Allah baya son wannan shine adamul kais kuma shine zai fassara maka me ake nufi da al'ajiz mutum ya ƙi ya yunkura ya aikata wani abu ka yi motsi kana son aljanna tashi ka yunkura ka ta sallah kana son aljanna yi motsi ka yi azumin nafila ba da sadaka yi kaza yi kaza duk wani abin zai nuna kazar kazar ka yunkura kana nema din aga kana ta karanta qur'ani aga kana ta addu'a to kaga kai al-iqdamu alal fi'l ka tinkari aiki zaka yi to Allah yana son mai kazar kazar da yake tinkaran aiki yayi sai kaga Allah ya bashi agaji ya taimaka masa ko neman duniya ne ma Allah yakan iya mutum nasibi in ya zama yana da wannan da yawa Allah yakan taimake su a ci ai wani bai da wasa bai da gajiya kaga wasa wasa fa kamar yaron nan yana cikin wahala amma gashi ya samu ya fara samun kasuwa kasuwa ta fara bude masa buge buge a shiga can a fada can in Allah ya rubuta maka da nasibi sai kaga ka daga ka tsallake kai ne tafiya kauye kana dauko dabbobi kana sai da yayan awaki kana hadawa in ka in ka ga ciyawar dabbobin ma ka je ka sayo duk ka hada ko ba ka bane in ka zo nan kaga gawayi yana tafiya ka zo ka kasa gawayin in kaga gawayin baya tafiya ka je kasuwar ɗan yalon bello in kaga an fi sayan yalon bello ka siya da yawa kai ta bawa ƴan wheelbarrow in kaga bai zai yi ba ka je ka kama rake ka ta yankawa ko ka rinka sayan dami dami Allah in kaga bai zai yi ba kama kiwon kaji in kaga shi ma bai zai yi ba ka kama na kifi in na kifin ma bai zai yi ba ka kama na mutane me kiwon mutane wala sai ka ga make-make da buge-buge da ke rake sai ga wata ran cap Allah ya daga ka samu wata harka akwai wanda za gansu ba zama kuma daga ƙarshe tarihi sai nuna maka insha Allah sun samu tsallakewa sun huta amma wani kuma yana kwance dan boko ne shi an yi turancin an yi zage-zagen an ci jarabawar takarda duk AA ya ci amma kullum yana gida yana kwance bai da komai sai dukan yara kawai da shegen fada da waye da sauran ba kuɗi ba komai shi bai iya kasuwa ba shi bai iya noma ba shi yana ganin ci baya ne ya irinsa shi da ya boko yi karatu zai je yana wani sai da sai da kaya yana wani zama a shago yana abu nan ba zai yi ba kuma masu ba da aikin sun isa ba da aikin ko a samu wani aikin ba mai ci ba ba mai samu ba haka mutum zai kare ana boko boko boko tun yana yaro yana talaka har ya girma yana talaka har ya yi kaza yana talaka rayuwar da duk alalace har ya tafi kabari saboda yana ji da wani abu shi ya ƙi al'adam ya yunkura ya yi wani abu da zai amfani shi Allah baya son wannan kwata-kwata ko ba ka bane fa'iza galabaka amrun shine yace idan abu ya gan rinjaye ka annabi yace in abu ya rinjaye ka faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil yace hasbiyallahu wa ni'mal wakil afafata yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan fa hada qala ba'da ajzihi anil kaisi alladhi law qala bihi laqudiya lahu ala khasmihi ya faɗi wannan maganar ba'adan bayan ya gaji daga alkais alkais na ga muku al-iqdamu al-fil mutum ya tinkari aiki yayi da mutum ya faɗa a daidai lokacin da ya dace to da kalmar ta yi aikin ta ba sai bayan ka gama gurgujewa ka rushe ba a'a kafin ka yi abin kafin gajiyawar ta same ka sai ka yi aikin kuma ka nemi taimakon Allah kamar yadda annabi ibrahim yayin da ya ɗauki dukkan al'asbab wanda aka umarce shi sababban da aka ce ya kula da su alhamdulillahi bai bar komai ba lam ya turkshe amin ha amma duk da haka sai abokin gaba ya rinjaye shi kaga ya yi ƙoƙari ba sai da ya ga aka rinjaye shi ya ce hasbi Allah wani imal wakilu ba ya yi iya ƙoƙarinsa ba ƙin yin ƙoƙarin ya yi ba ya yi iyayensa annabi ibrahim amma duk da haka abokanan gaba su namrudu suka rinjaye shi suka alƙawfin nan suka jefa shi a cikin wuta bayan ya ga sun afka shi a cikin wuta ya yi duk abin da ya kamata ya yi kaga ya yi alkais kenan to shi kenan da suka jefa shi tabbatar ya tsunduma cikin wutan nan kawai sai ya ce hasbi allahu wa ni'mal wakil ya ce hasbi allahu wa ni'mal wakil kamar yadda imam bukhari ya rawaito a kitabu at-tafsir hasbunallahu wa ni'mal wakil kala ha ibrahim hina ulqiya fi nar wannan kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma ce ta zikiri da annabi ibrahim haka ya faɗa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta manzon Allah ma ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da ya samu wato rinjayen abokanan gaba a yakin Uhud alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga an ji an yakin kaga an ji an fafata amma da aka ga abokanan gaba suna neman su rinjaya sai ce hasbunallah wa ni'mal wakil yace fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wa tabu ridwanallah kaga sun yi iya kokari suka faɗa kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil tayi aiki annabi ibrahim din ma yayi iya kokarin sa yace hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma hasbunallahu tayi aikin ta dan wuta ku bata kona shi ba anan abin da ake so kowannen ku fa ya tsaya ya aikin da ya kamata kada sai musifa ta same shi ne zai zo ya zuban Allah wa ni'mal wakil kai kokarin aikin idan kaddara ta zo Allah ya jarrabe ka da wani abu to in ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil din to za ta tsaya a matsayin ta za ta yi maka aiki amma mutum ya zauna a gida bai bauta Allah ba ya zauna a gida bai je neman abinci ba ya zauna a gida bai yi takin al-asbab ba bai dauki sababbai ba yaya za a iya ce ya samu abin da yake da bukata da Allah ya bamu aljanna sai ya ba da wuta ya ce duk mai son aljanna to sai ya yi aiki don neman aljanna ko ba ka bane duk wanda yake neman lahira gidan lahira Allah ya ce wasu alaha sa'ayaha ya yi aiki haji kuma yana mai imani Allah zai ba shi amma wanda ya zauna ya ƙi ya yi fa to akwai matsala to shi ne ce wa kazalika rasulullah sallallahu alaihi wa ashabu ba'ada a yawma uhudin lamma qila lahum ba'da sirafi min uhud haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sabansa a lokacin da aka gaya musu bayan sun juya daga yakin uhud aka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum ai kafirai sun yi taron dangi akan ku ku kiyaye ku ji tsoron su a'a fatajahazu wa kharaju kaji fa bayan an ce kafiran sun yi taron dangi akan su sai annabi ya ce ku shirya mu fita sai da ya ce ku shirya mu fita ɗin an fita ana kan fitan ana tafiyan kuma ya ce a yi addu'ar hasbunallahu wa ni'mal wakilu kamar yanzu kai ne wai dan fashi da makami ko barawa ya zo gidanka gashi kana jin kakakakar za a balle kofa kana hasbunallahu wa ni'mal wakil kai ma sai ka nemi naka makamin ko ba ka bane in na kana da karfan kai ma sai ka tanadi naka karfan ka baza shi ko ba ka bane in kuma ba ka da shi itace ne mai lafiya same shi ka daki wani kwano haka rakakakakaka haka ka tada hankalin guri Allah ku kai bari ko ko ka je kwanukan matarka a daki ka barar da su a ce dabba wannan karfi ne shi ya ma turo ginin gaba daya sai su gaba amma ka kwanta kana bacci ka kwanta kana bacci wani wani ya ce kai aini da suka shigo da na samu wata fulawa a kofar daki na naga in dai na shiga daki na same sai ya samu ina irin fulawar nan ta bakin daki fulawa ce malam kawai inda ake ban ruwa fa fulawa kudin sai shiga tsakanin fulawa da fulawa kudin sai shiga sai ya kwanta kawai ya bar matansa ya bar ƴaƴansa ya bar jikokinsa da surukansa da kowa a gidan ya ce ina kwance ina kallon kafafuwan suna ta zirga-zirga suka harbe kofar suka shiga ana ina alaji shayya ina ta shiga ya ce ina ina ko numfashin kirki ba da ya ce ruwa da sauro yana ta jika ni da sauro yana cizo na haka suka gama operation suka daki na daka suka kwashe na kwasa bayan an gama ni kuma na fito daga fulawa na ce kaga wannan ai ai dabara ta yi ai to kaga wannan fizola ya dai dabara amma dai ya kamata ya dan nuna nasa dabaran da wayo ko ba ka bane ba kaga ihu ma wani kokari ne ai ka dan yi ihu ka tada hayaniya a gari haka a dan ji ko babu komai dai da sauransu ko duwatsu ne kake da su kake dan jeho ai ka dan yi motsi Allah kiyaye mu ina ba ta ana fahimta to amma mutum ya zo ya zauna yana ganin mutuwa ta zo ta same shi bai wani kokari ba wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ana son a yi motsi kwalai shi yasa ce fata jahazu wa kharaju lahum thumma qaluha fa asarat atharaha wala hada qala shi yasa Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib zai masa arziki ta inda baya tsammani kaga kulkula zai masa arzikin sai da aka ce sai ya ji tsoron Allah kenan wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kaga sai da ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita sannan kuma sai kuma Allah ya bashi arziki ta yanda baya tsammani wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi wa qala Allah ta'ala wattaqullah kaji kun yace ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kenan duk abin da zaka yi na samun ka samu tsoron Allah ka yi shi to kuma sai ka dogara ga Allah فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض mutum ya ce ya yi tawakkali kuma ya ce Allah ya isan masa amma ba tare da ya tashi ya aikata aikin da aka ce ya yi ba wannan gajiyawa ne da annabi ya nemi Allah raba shi da gajiya wa in kana mashubin bi nau'in min tawakkuli ko da dai akwai alamar nau'in tawakkali mutum ya zauna shi ya ce shi ya dogara ga Allah a ido haka akwai alama amma fala yan bagai lil abdi an yaj'ala tawakkulahu ajazan kada bawa ya mai da tawakkalinsa shine gajiyawa wai kai dai in dai dirar da kace kai tawakkali ga Allah to wai ba za ka yi komai ba a'a nayi tawakkali da Allah Allah ya azurta ni to ba kwanciya za ka yi a gida fa baka zuwa kasuwa ba nayi tawakkali da Allah Allah ya bani abinci to kuma fa dole ka tafi gona kai shuka nayi tawakkali ga Allah Allah ya mun kaza to dole kai wani motsi ni nayi tawakkali da Allah ina neman aiki to kai kokarin an kira interview ka je kuma duk abin da ake yi ana dan zuwa a tanadi kaza a tanadi kaza ka tanada kada ka je baka da takarda kaza baka da takarda kaza ka ce ai mun dogara ga Allah in ba haka ba ustazin da yake masallaci yake sallah ya fi ka dogaro ga Allah ya fi ka kusanci da Allah in ya so in an kira interview sai ya ce shi tunda mai sallah ne a masallaci bari ya je tunda ya tawakkali da Allah Allah ba shi bai sai yi ba dogaro ga Allah ka zauna ba kai alhasbu ba har kawai ka ce wai kana so ka zama kai tawakkali ga Allah Allah mai da kai direban jirgi baka je kai karatu ba baka tawo makaranta baka je aka koya maka ya za ka ka samu direban jirgi ha kawai ka ce kai kana so ka zama gwamnan Kano a dare daya baka je kai bauta a jam'iyya ba baka je ka shiga siyasa ba baka je kai kaza ba yan siyasa ba za su yarda da kai ba haka za a dauko ka alika ka me zai yiwu ba sai dai wani kyauta na Allah kuma wani abu shi ma dole sai da akwai sababi ko dai iliminka ko wani abu da kai na wahala wa ƙasa ko wani abu na cancanta sai ga Allah ya baka so ba a so mutum ya zauna ba tare da yayi motsi ba an gane ko wala ajzuhu tawakkulan ko gajiyar kame da shi tawakkali bal yaj'alu tawakkulahu min jumlatil asbab tawakkalin ka sanya cikin sababbai eh an yi tawakkali amma za a yi aiki allati la yatimul maqsudu illa biha kulliha ba a samun biyan bukata sai an yi wannan aiki gabaki daya wa min huna ghalata ta'ifatani daga nan wasu bangarori na mutane guda biyu suka yi kuskure ihdahuma daya za'amat anna tawakkula wahdahu sababul mustaqil wasu sun dauka cewa wai tawakkali shi kadai sababi ne mai zaman kansa da zai baka abin da kake so a wajen Allah fa'attalat al-asbab allati tadaha hikmatullah dan haka wannan jama'a sai suka lalata dukkan wani sababi da bawa zai iya yin aiki ya samu wata bukata a wajen Allah kamar yadda Allah ya hukunta sai suka ce ba sai kai ba kurin wai ka zauna kawai kai tawakkali da Allah kawai Allah zai baka wai mutum ne fa wai tsabar yana cikin jin yunwa kawai sai ya ce shi ai ya tawakkali da Allah bari ya kwanta a gida Allah zai kawo baka je ka nemi abinci ba baka je ka ce a baka abinci ba kawai kana kwance a gida kawai Allah zai maka ruwan abinci ne daga sama baka yi motsi ba ai bai zai yi ba asaniya na biyu daga cikin su qamat bil asbabi sun aikata dukkan sababbai amma wa a'rad anin tawakkuli da suka aikata sababbin sai su kuma suka ki tawakkali suka ce sun da sun yi kuma dole sai sun samu to kaga ai hauka ne mutum ya ce ai tunda ya wahala to dole sai ya samu ba na nemi kujera ba to dole sai na zama gwamna ko sai na zama ciyaman ko sai na zama sanata ko ka nema sai ka yi tawakkali ka bar wa Allah kuma kamar yadda zargi ne ka ce kana so baka tashi kai aikin da ake a samu ba haka kuma zargi ne bayan ka yi aikin kuma ka ce kai ba ruwanka da Allah to kaga wannan bangare guda biyu ne na al'umma suke da irin wannan tunani suka bata shi yasa wal maqsudu annahu sallallahu alaihi wasallam arshada al-abda ila ma fihi ghayatu kamalihi shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya da bawa ya zuwa ga abin da yake matuƙa mafi kaiwa matuƙa na kamalarsa an ya harisa alaman yanfa'uhu kullum mutum ana so ya yi kwaɗayin abin da zai amfane shi jama'a duk abin da za ka samu amfaninsa ka nuna kwaɗayinsa ba laifi ba ne duk abin da mai amfani ne ka nuna kwaɗayi kana son wannan abin ba laifi don mutum ya nuna yana so ya samu dukiya don ya aikin allah ya ciyar da kansa ya ciyar da wasu ya taimaka wasu ya nuna kwaɗayinsa aiki ne ake bayarwa za ka yi kwaɗayinsa saboda ka samu ka samu rufin asiri ka taimaki al'umma ka taimaki kanka ihris alama yanfa'uka duk abin da zai ma amfani in ji manzon Allah kai kwaɗayi a kan shi wani buge-buge ne wani harkar kasuwanci ne wani noma ne wata mu'amala ce ta kuɗi wani business ne wani mai duk abin da ka ga mai amfani ne annabi ya ce ka nuna kwaɗayinka a kansa kuma ka yi aikin da za ka same shi sai ka yi tawakkali Allah ya baka ba wai mutum ya nuna cewa wai ci baya ba ne don ya yi wannan ci baya ne don ya yi wannan na kama hanya ina tafiya gona na saka kayan gona wani ya ga abu na akar makalla sai ya kama baki lafiya ya za yi gona za a nace gona zan je kwarai kuwa da kayan shuka na da taki na a bayan mota na shi sai kama baki shi yana mamaki to wannan wani irin tunani ne a nan muke karanta annabi ludufa mala'iku sun je masa ziyara suka tarar da shi a gona yana itace annabin Allah to irin waɗannan mutanen su ne suke zirma wasu mutane su sa musu girman kai da nuna isa su bakka su tara maka ƙasa kuma kana cikin yunwa a gidanka haka ne mana duk abin da zai amfane ka tafi ka je gona kai shuka kai noma kai ciyawa kai duk abin da za ka yi zai maka amfani ya fi ka je ka ce wani ba ni ko ba ka bane ya fi ka je kai karamar murya ka ce wai azumi yayi wani ya turo maka buhun shinkafa in bai baka ba kai ta jin haushin sa to kana da shi dama ya baka ko bai baka ba baka da damuwa ka nema ko mutum ya je kasuwa yana dan buge bugen sa ustaz ne a karam kallah ko ma hadda ku a kafirci ne zuwa kasuwa to da akaram kallahu ya je yana roƙo fa yanzu akwai wani akar makalla wanda aka gaya musu yan kasuwa suka gaya musu suka ce wallahi da ya shiga kasuwa rurrufe shago aiki wallahi wani mutum wani bawan Allah wani zo yake bada ce ce ai saboda in yaji ce ce zubo a leda kai ma zubo zan maka addu'a kai ma zubo ce kai malam addu'an nan kuma ta ishe mu haka to yanzu nan ba kaskanci bane ba kaskanci ne ka cire kudin ka ka saya shikenan ya fi maka kima ya fi maka daraja so jama'a duk abin da zai taimake ka kar kai wasa da shi ko karatu ne baka yi ba shekaru suka yi ma yawa kaga abubuwa sun tsaya ko ma makaranta ko ma makaranta ka je kai karatu babu ci baya wallahi sai fam ɗinka na digiri ka je ka shiga cikin yara alaji kuma cikin yara ce a ba komai ai harkar nema ba yaro ba babba ai ka je kai in ka ga karatun shi zai ci maka me laifi a ciki wani alaji yake gaya mai ce wallahi malam da duk mu muke raba kaya a kasuwan nan kowane mutum da ka sani wallahi sai dai mu bada kaya amma yanzu Allah ya karba kayansa ba ba mu da shi sai yanzu za mu je mu jira yaran mu din in sun kawo kayan mu je mu ce su ba mu mu ma mu dan kasa mu sayar mu dan samu abin da za mu ciyar da iyali nace wallahi ya fi maka shikenan ya zama normal cikin wasa da dariya kawai kai akwai kaya ne eh akwai dan ba ni na dubu kaza sai ya karba da fa shine alhajin su shi suke yi wa dako amma yanzu kasuwar ta juya Allah ya karbe abin sai ya kiye daina zuwa karuwan ya ce kan naƙin zuwa hawan jini ya zo ya kama ni ciwon kafa ya kama ni duk abin su haɗu su kashe ni a gida ga talauci ga rashin magani ga bakin ciki yara ba biyan kuɗin makaranta ba kaza sai yake fita a haka sai ya bi yaran nasa na kasuwan sai ya ce ku bani kaya akwai kasuwar ya ce shagona ba komai amma dai zan karbo in na karbo nan kaka sa in sassayar in samu na cefa ne ya ce sau da yawa da kafa ma nake tafiya kasuwar da ku motoci ne da ni na ce ya fi maka ba abin da za ka ragu da shi duniya ne in Allah ya taimake ka kuma sai ka ka daɗa farfadowa ko ba komai ka yaƙi shaidan to irin wannan abin ne yake samun mutum wasu sadama sai ga mutum ya zauna gida sai ciwo ya kama shi kuma ba wai ciwon bane tsabar bakin ciki ne da damuwa damuwa ce kurin ta kwantar da shi ga tarin iyali da an ji daɗi yanzu babu daɗin kuma an ƙi a fita aje a nema ba sai mutum ya yi abin da ya dace da shi ba babu laifi manzo Allah duk ya karantar da mu wannan zaka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ne idan ka motsa ka ji ko ka girgiza kayi sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kada mutum ya yadda wato ya sabar wa kansa girman kai ko ne nuna gajiyawa haka kawai in dai Allah ya baka jarin lafiya ya baka yafin miliyan nawa wallahi yawwa matsalar ka dai idan bai baka lafiya ba amma Allah ya baka lafiya an gama komai ko doke-doke za a yi ko duka ne ai za ka je ka yi duka ne ka samu kuɗi to in dai baka da lafiya ne kana da matsala so manzan Allah ya ce malam yake cewa bi khilafi man farrata afwan yace an yahrisa alama yanfa'uhu wa yabdul juhudahu wa hina idhin yanfa'uhu at-tahassub ka gani yanzu ne at-tahassub da kake cewa hasbunallahu zai maka amfani na'am hasbunallahu kai iya kokarin ka baka da lafiya ne fa wai sai ka zo kana hasbunallahu wa ni'mal wakil amma fa ga magani ka ki ka ja ko kuma an ce a daina kaza mara lafiya mai kaza ya daina yin kaza sai ka ki ka daina kana cewa wai ai akwai Allah a'a ka kauce hanyar ba daidai kai ba bi khilafi man farrata thumma qala hasbi Allahu wa ni'mal wakil sabani wanda ya sakaci sai kuma ya zo yana hasbunallahu wa ni'mal wakil fa inna Allah yalumuhu kaji wanda ya sakaci bai nema ba wanda ya sakaci bai yi kokari ba to ko ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah tabaraka wa ta'ala zargin sa yake yi wala yakunu fi hadhihi alhal hasbahu kuma wannan Allah bai zai zamanto shine ya isan masa din ba dan Allah baya son masu wannan dabi'a fa inna ma huwa hasbu hasbu man ittaqahu thumma tawakkala alai shi shi Allah yana isarwa wanda iji tsoron sa yayi abin da yace sannan kuma ya dogara gare shi shine abinda ibn qayyim yake so ya gaya mana da ƙarshe kuma zai kawo mana fasali sati mai zuwa insha Allah za mu tashi akan shiriyar manzon Allah dangane da zikiri da ambaton Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik